بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da wannan yammaci na wannan rana kamar yadda muka saba a cikin ikon Allah maɗaukakin sarki za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai girma na kofar gidan mai girma sarkin nan ba jiya mun karanta a cikin wannan sura aya ta 29 inda Allah madaukakin sarki ya ba da izini ga mu'minai su yaƙi duk mutanen da basu yi imani da Allah da ranar lahira ba basu dauki halal din da Allah ya takaita su akan su shine halal ba ko haram din da Allah madaukakin sarki haramta su basu takaitu akan sa ba ba kuma damuwar su gaskiya a cikin al'amuran rayuwar duniya ba ballantana ta addini ko da ko cikin mutanen da aka ba su littafi ne to tsakaninmu da su allah da kuke zarki ce a yaƙe su don tabbatar da gaskiya har sai sun kunyata yau za mu tashi aya ta gaba shi ne aya ta 31 inda allah maɗaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa qalatil yahudu وزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله يهوداwa suka ce Uzairu dan Allah ne Nasara kuma su ma suka ce Uzairu dan Allah ne amma Allah madaukakin sarki yace dalika qauluhum bi afwahihim wanda dai maganganu ne suke yi a bakin su wanda wannan magana tasu yudahiuna ƙaunar ladina kafaru min kab suna daidaita ta suna kamanta ta da maganganun kafiran da suka zo kafin su don haka Allah madaukakin sarki ce katala mahullahu Allah wadan waɗannan mutane Allah yufaku yaya ake amfani da ƙarya a karkatar da su wato kenan gabarin hanyar Allah kaga wannan bai dace ba wannan aya ta karantar da mu abubuwa da daman gaske na farko ta ce yahudawa sun ɗauki uzairu ɗan allah ne ta haka matsayin ɗan allah suka ɗauke shi kamar yadda nasara suka ɗauki masihu a matsayin ɗan allah uzairu wani bawan allah ne a cikin yabanin isra'ila wanda suka gabata kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan fifiko a cikin al'umma ta hanyar ilmantar da shi da ya yi mutawalli sharawi yana cewa yahudawa sun dauki wani bore na kashe annabawa da kashe malamai da kashe mutanen kirki wanda har Allah madaukakin sarki ya zarge su yake cewa falima taktuluna anbiya Allah min qablu me yasa kuke kashewa annabawan Allah tun da can in dai imanin ku na gaskiya ne to wata waƙiya ta faru sun yi bore suna kashe annabawa uzairu yana yaro matashi don haka sai ya razana hankalinsa baya so yana gani ana kashe mutane kuma zai amfani da mafi karancin hujja a addinance a lalata wato kenan aƙidarsu a lalata da'awarsu a kuma kama su ana kashewa ta haka sai razana sai fita a guje sai bar gari ka ba zai ba so ya ga wannan kisan da ake yi ya shiga duniyarsa ya amma bar gari ya hijira sai ya haɗu da wani mutum sai mutumin ya ce masa ina zuwa bawan Allah sai uzairu ya ce zan tafi neman ilimi ne to mutanen nan in ba ilimi kake da shi ba ba za ka iya wato kenan gamsar da su akan harkar addini ba ko sun dinga amfani da dama da suke da shi wajen lalata ilimin addini sai ce to koya maka addini mana in baka ilimi mana ya ce to zauna da ya zauna sai dinga lakana masa attaura yana lakana masa ita sai da ya haddace ta gaba daya attauran da aka ba annabi musa alaihi salatu wasalam ko sai ya zama ya haddace ta gaba daya a daidai lokacin da aka zo ana kashe annabawan ana kashe malaman su malaman yahudawa waɗanda suke akan gaskiya sun yi wata hikima suka toni rami a wani gurin da ba a sani ba suka binne a taura saboda an suka binne kwafi guda na a taura saboda idan an kakashe su ana kwakwanewa da tafe na Allah da sauransu kuma sakamakon wannan sai Allah ya dauke a taurar a zuciyar yan bani Isra'ila gaba ɗaya su sai zama babu wanda ya santa malaman da suka santa kuma an kashe su wanda za su iya karantar da ita dama kuma a cikin yan bani Isra'ila an ce mutum hudu ne suka haddace ta ko da Musa alaihi salatu wasalam da Harun dan uwansa da kuma shi wannan yaron da yanzu aka bashi ya haddace wanda malamai suka ce wanda ya tanar da shi ya karantar da shi ya haddatar da shi da mala'ika jibril ne ya fito a shaksiyar mutane da kuma wani mutum daya mutum hudu ne to musa alaihi salatu wasalam baya nan haruna baya nan shi ma wancan baya nan malamai da suke karantar da ita ba tare da sun haddace bayan su ma sun kare saboda haka kuma mutanen babila sun zo su sun samu yahudawa sun kakkashe su a masallacin kudus sun rushe ɗakin allah na masallacin kudus sun ɗaya bai littattafai da takardu sun kone sun kama matsansu da matansu sun tafi da su suna kakkashewa a can a dan a wani lokacin da shi wato ginin abin uzairu ya gudu to daga baya an samu kamar shekara da yawa aka masu suka dawo shi ma uzairu ya dawo ya ci gaba da wato kenan karantarwa to da suka ga ya iya a taura ya iya ta ya haddace ta to a nan ne sai suke cewa to ashe kenan shi dan Allah ne saboda yanzu an nemi kwafi na attaura an rasa dangurungun har kuma lokacin da ya zo yana karantar da su yana rubuta ana ira imla'i ana rubuta ana ira har aka samu kwafi daga baya aka tono waccan wadda wannan malamai suka boye din nan sai aka ga exactly ta yi daidai da abin da uzairi ya karantar da aka shi yasa sai suke ce masa shi dan Allah ne da uzairi akwai abubuwa da daman gaske a cikin tarihin sa rayuwarsa yana shekara dan shekara arba'in da matarsa da 'ya'yansa guda biyu matarsa tana jin kwatan da ya'yansa guda biyu ɗaya ɗan shekara biyu ɗaya ɗan shekara hudu ya irin wannan yaƙe-yaƙen da ake yin wani sarki ya zo ya kashe wani gari ya lalata garin uzuri ya fita zai tafi gona ya zo ya ga gari an rushe garin gaba ɗaya an kame mutanen garin ya yi mamaki ya ce an nayi huyi hadihi allahu ba da mautiha yau ta yaya yanzu wannan garin zai sake rayuwa wannan gari ka ai ya riga ya mutu sai Allah madaukakin sarki ya karantar da shi aya ba ma ta hullahu mai ta ahli sai Allah madaukakin sarki ya karbe shi a gindin bishiya a gonar tasa a gindin bishiya shekara ɗari dama kuma yadda sammako ya da dimamansa sai ya je ya aiki zai ci dimaman da diminsa zubin zubi da akan jakinsa Allah ya karbi ransa Allah ya karbi ran jakin kuma ya bar dimaman yana nan shi ba lalata shi ba sai da aka yi shekara ɗari sun ba aka hau sannan sai Allah maɗaukaki sarki sai ya tada shi ya fito da sassafe zai je gona an tashe shi da la'asar yana tashi kuma sai wani mai mutum ya zo ya masa a'a bala me kake anan ne kam labist zaman ka anan yau awa nawa sai ya ce labist yauman awa da yau yanda yake ji a jikinsa yana ga kaman ya kwana ne ma amma kuma yadda yanayi tun da ya tashi ya zo da safe ya kwanta da yanzu da lasa ya tashi ce ko kuma yini daya sai mutum ya ce masa a'a labista mi ata am daban ka anan shekara ɗari ne sai kuma ya shiga wani damuwa ya za a ce shekara ɗari shekara ɗari wasa ne aka ce a fanzuri ila da mika wace rabi kalamai ta sanda ina da maman ka ga dimami a tuka dimami da dimansa tun safin ma bai abin na ba ok to shi ke da shi da hujjanka fanzuri ila himarika dubi jakinka da ya duba sai ga jakin ya mutu ya riddige ya komai ba komai sai kasusuwa kawai wannan jaki na ne aka ce jakinka ne jaki na ne kana shakku ne wanzur ilal izami kalli kashin za mu haɗa shi sannan mu sa masa nama sannan mu tada da jakin naka da sai jaki kai fa ni shi zaha suma na su halahana aka sake tada jaki ya ga jakinsa ne ya yi kuka komai da komai ya hawo jaki ya kamo hanya ya dawo gida to shekara ɗari ya bar gida yanzu ya dawo gida kaga automatically gari ya canja generation gaba ɗaya ya canja gidaje sun canja tituna sun canja sarkin gari ya canja jama'ar gari sun canja komai ya canja yanzu har kofar gidansa ya sai da wani gidansa ne duk da gari ya canja handa ya shigo yana tsammanin wani zai ce o zai daga ina ba wanda ya san shi ko guda ɗaya shi ko bai san kowa ba ko guda ɗaya amma dai garin gaban garin ne ta biya na tare zo kofar gida ya yi sallama a kofar gidansa tsoho ya fito da tanda ya ce mene ne ya ce abu da mu zai shiga ne ka shiga yana ce gida na kai ne wa ce ni ne uzairu ya ce masa ya abdullahi la tastahzi'u bi ya kuma Allah karka min isgilanci babana abi tuwfiya منذ مئة عام yau shekara ɗari babana da mutuwa don haka ya za ka ce min kai kuma wa ana araka shabban la tujawizu arba'ina min umrika za ka kai yaro matashi ba ka fi shekara arba'in ba da ce nan ba gidana ne ba ni ne uzairu abin ya yi abin sai dan uwansa ma ya fito yaro ne dan shekara ɗari da biyu sai dan uwansa ya fito dan shekara ɗari da hudu ashe ya'yansa ne kai me yake faruwa ne ga wani ya zo na mana walakaci kaza kaza kaza wai shine baban mu wannan karamin yaro duniya nan ta lalace yace kai ba kai ne wani ba eh ai ni ne na sa maka sura wani rana kaza da aka kaza da kaza da kaza da aka haife ka kai kuma kaza kaza kaza kaza ina wance ya faɗi sunan gyati masu kuma ita ma tana da rai aka je aka kirawo ta ita kuma ta kare shekara 130 ta zo ta dube shi ta dube shi ta dube shi ta dube shi kamar shi ne kamar ba shi ba ne siffan dai shi din ne amma kuma ba shi ba ne aka bari aka yi ta bincike aka tabbatar da cewa shi ne uzairu magana dai tun tana kofar gida jama'an gari suka taru magana sai ta je kofar fada aka je fada sarki sa aka kirawo shi kai kai ne uzairu eh ni ne uzairu me dalilin ka duk abin da suke bukata na tarihi ya gaya musu komai ya faɗa matar ta ce duk haka haka ne ta caje jikinsa ta ga tabo wanda ta sai shi da shi shi din ne to amma ya kuma dan shekara 40 mace ga kuma dai haka Allah ya ga dama to haka ne uzairu ya rayu a cikin wannan wannan yanayi ya dawo gidansa ya zauna matarsa ya shekara 130 ‘ya'yansa ‘yan shekara 200-204 shi kuma na ɗan shekara 40 haka aka karasa rayuwa to amma lokacin da suke fara wani ce in shi ne uzairu mu mun san uzairu ya haddace a taura don haka a dawo mana da ita kuma lokacin ta sake bacewa ya karanto musu a taura ra'asan aka tabbatar da cewa eh lalle ita ce wani da cikin dalilin da sa suka ce shi dan Allah ne in ba dan Allah ba babu wanda zai masa abin nan to amma kuma kamar yadda Qur'ani ya nuna cewa kiristoci suna cewa masihu dan Allah ne ya fi zama sha'i'u don kusan dukkan kiristoci sun yarda da haka amma me yasa bai zama sha'i'u a cikin yahudawa ba saboda ba kowaye a cikin yahudawa yake da cewa uzair dan Allah bane amma kuma suna da wannan masana cewa a cikinsu akwai wata da'ifa da suke ganin cewa uzair dan Allah ne amma wasu suna ganin ba dan Allah bane to amma da ba su da wannan ilimin lokacin da qur'ani ya sauka yace wa qalatil yahudu uzair ibn Allah da yahuda madina sun yi inkari annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba haka bane ba amma kaga ba su yi inkari ba don haka ko da yahuda madina a wani lokacin ba su yadda cewa uzairu dan Allah bane to suna da masaniya cewa a cikin su akwai ta kungiya da take cewa uzairu wato kenan dan Allah ne sannan ɗaya bangaren da yake cewa wa qalatin nasara basihu ibnillah basihu shi ma dan Allah ne to shi ma ko riga kun san dalilin su na cewa shi dan Allah ne in ka tambaye su koyo ka tambaye kirista ka ce ba dan Allah ba sai to ga mana babansa dalilin su shine ba shi da uba ba shi da uba ko to ina malaman musulunci suke tattaunawa da su sai su ce to in shi ba shi da uba Adamu ina ubansa rashin uba sai za mutum ya zama dan Allah to Adamu ina amman sama tukunna don haka Adam alaihi salatu wassalam ba shi da uwa ba shi da uba kuma bawa ne na Allah haka Allah ya shi da haka ita kuma hawa uto ina uwarta ita tana da uba tunda jikin annabi adam aka yi ta ko to ina uwarta bata da saboda ka rashin uwa ko rashin uba baya mai da da baya mai da mutum ya zama wato kenan dan Allah after all me yasa ake neman da ne ai ana neman da na farko idan kana son wato kenan tarihin kai wanzu kana bukatun ƴaƴa da za su ci gaba da yaɗa tarihin ka a rayuwa ko kuma idan kana tsoron in ka zo ka wani lokaci za ka gajiya ya zama ana tetayenka kana bukatar ya'ya da za su tallafa maka don wannan kana bukatar ya'ya ko kuma kana tsoron danja idan kana da ya'yanka babu wanda isa ya taba ka ko ko kuma kana bukatar irin duwa'inan hajjat hawa'i su suke sa mutum ya zama yana da bukatar da to Allah madaukakin sarki shi ba shi da ko ɗaya daga cikin wa'annan Allah baya bukatar wani ya tabbatar da tarihinsa in baya nan Allah baya bukatar wani ya zo taimaka masa lokacin da ya tsufa ko ya gajiya Allah baya bukatar a ce ya zuriyarsa ko wani abu duk abin da ɗaya yake wa ɗan adam duk abin da ɗaya yake wa ubansa Allah baya bukatan a masa wannan don haka ga kenan Allah madaukakin suke ba shi da da amma wayannan mutane guda biyu sun tabbatar da Allah da wanda kuma yana daga cikin magaganu mafi muni a rayuwa a jingina wa Allah da Allah da ba shi da da ba shi da uwa ba shi lam yalid wa lam yulad a jingina masa da da to yana daga cikin manyan manyan zunubai a ban kasa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan laqad ahsahum wa'addahum addan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan duk wani abu da yake samai da kasai zai zo gurin Allah madaukakin sarki yana bawa kuma Allah ya kididdiga su ya lissafe su kowanne zai zo ranar tashar kiyama shi shi kada da haka kai Allah madaukakin sarki ta kadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takirru al-jibalu haddan an da'u lirrahmani waladan sama ta yi kusa ta kekkece duwatsu su tsatsage kasa ta yayyage duka saboda an ce wai Allah yana da da don haka wa bayan bagilin rahman an yattaki da waladan bai dace a ce Allah maɗaukakin sarki yana da wato kinan ɗa ba saboda haka abin da kiristoci suke a kansa na cewa musihu ɗan Allah ne da abin da yahudawa suke a kansa na cewa uzairu ɗan Allah ne duka wa'annan kuskure ne da a gurin wato kenan fahimta na abin nan na, na, na, na rayuwa ko kuma mummuniyar fahimta a addinance da haka Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka ga barin wato kenan da ba lam yalid wa lam yulad menene batakar Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin Allah bashi da da sanan babu wani Allah kuma tare da Allah maɗaukakin sarki da haka wannan akida ta Yahudawa da wannan akida ta Nasara wato kenan muggan maganganu ne wanda ba dan Allah maɗaukacin sarki yana da haƙuri ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukacin sarki sarkin haƙuri ne an jingina masa da amma Allah ya danne ya kyale su kuma still yana ba su abinci suna sha yana ba su lafiya yana ba su kuɗi yana ba su duk abubuwan da suke bukata to saboda haka Allah madaukakin sarki yana da hakuri ya danne ya kuma sa sama bata tsage ba ya sa kuma watanni ba su duwatsu ba su fanfashe ba ƙasa ba ta yayyage ba aka ba su haka la'alla wa'insun su za su tuba wanda ba su tuba kuma matsalar su sai a can lahira wato kenan ba za zama an yi amfani da ita an rusa duniya gaba daya saboda su ba to yanzu nan ayan qur'ani ta ce ko na gudun nema wa qalat al yahudu uzair ibn allah cewa uzair dan allah ne ai kaga mummuniyar magana ne to yanzu in mutum ya faɗe ta ya yi mummuniyar magana malaman alkur'ani suka ce idan hikaya ne ya zo a hikaya ba a aƙida ba faɗan hakan ba zai zama laifi ba mun gane wannan amma yin aƙida ne mutum ya zuciyarsa ce masa ai Allah yana da kuma haka yake nufi to wannan mummunan kalma ce wadda take za ta iya kawo matsala a shi wannan mutumin da kuma al'umma da suke kewaye da shi amma in kana ba da hikaya ne kamar da Qur'ani ya ce wa qalatil yahudu uzairu bin Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kaga yanzu a magana ta ta nuna cewa an ce uzairu dan Allah ne hikaya kake barwa to wannan ba zai zama wato kenan laifi wanda abin ba sai dai in mutum ya sa zuciyarsa haka kuma kamar yadda yahuda ce wa qalatil nasara basihu bin Allah shi ma ba zai zama wato kenan laifi idan hikaya ne kenan idan anan haka wannan bai zama laifi ba duk lokacin da aka yi wani mummunan abu sai mutum ya ba da hikayarsa da niyan ba da bayani ko kuma niyan kawowa maslaha akan wannan matsalar hikayar ba za ta zama wa fikinan laifi ba ko da yake ya danganta ga gurbi ya danganta kuma da maslahar da ake so a cimma wannan gurin ko saboda likulli makanin makali wa likulli makalin makani kowace magana tana da guri kowane guri kuma yana da magana da ta dace wato kenan da shi in dai ba zai kawo matsala ba ta hakan nan ba zai zama wato kenan laifi ba wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki ce zalika qauluhum bi afwahim wannan maganganun su ne da baki su akwai magana da ba daga baki take fitowa ba kowace magana ma daga baki take fitowa ko amma Allah ce zalika qauluhum bi afwahim wannan maganganun su ne da suke yi a bakunan su kowace magana ma kuma magana ce da ake yin ta a baki amma dai abin da qur'ani yake nufi anan wallahu ta'ala a'lam shine a kada Allah wannan suna maganganun shiriri ta su ne maganganu ne wanda suke shiru su kwaye yanzu mutum zai magana ka ce da Allah wannan magana zancen wani ne ne to wanda magana ce ba zancen wani ba amma abin da kace da Allah zancen wani ne da Allah magana sa ne dai kawai to kaga kaman kana nuna shirme ne wannan din duk da kowace magana ma daga baki take fitowa mun gane wannan ذلك من ne kauluhun bi afwahim wannan ai maganganun shiriri ta su ce da suke yi a bakunan su ba za ta tsallake wato kenan iyaka kansu ba saboda ba gaskiya bace ba za ta zama wato kenan abin nan ta yi tasiri ba yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu kuma wannan magana ta su suna kwatanta irin maganganun kafiran da suka zo kafin su ne ai kafin su ma kafirai sun yi wasu maganganu irin wannan saboda alkufuru millatan wahida kafirci gaba ɗaya dama milla ce kwara ɗaya milla ce kwara ɗaya abinda kafiran da suka yanzu kafiran yanzu ma shi suke abinda kafiran illa iyaka maybe yaktaliful asalib tsarin yadda ake gudanar yadda iya canjawa ya canja kala amma dai abun guda ɗaya ne ko yawwa amma dai abun guda ɗaya ne wato kenan saboda haka kafircin da suke daɗa nanatawa suke daɗa maimaitawa misali ai kafiran mutane haka suka ce almalaikatu banatullahi ko suka ce malaiku ƴaƴan Allah ne mata kaga sun sun sun jingina wato kenan ƴaƴa a Allah madaukakin sarki mutanen maka sannan kuma akwai kafirai da dama da suka jinjingina wa Allah madaukakin sarki ƴaƴaye an manta muna makaranta akwai wanda ana cewa ana ana musu na ƴan makarantar nan cewa annabi Isa ba dan Allah bane daga ƙarshe da aka takura shi sai ta aito kowa ma dan Allah ne mu ma yan Allah ja mu yan Allah bane sai ce wallahi you are disgracing God eh kuna ba Allah kunya ku ce ku ba yan Allah bane kowa ma kowa ma dan Allah ne to in dai wannan kowa ba dan Allah ne ashe kowan ba dan Allah ba wato kenan dan Allah na na na na na tsatso bane amma su wayannan fa abin da suke nufi na tsatso ne yau abinda suke nufi ƴaƴan Allah ne wato kenan na tsazo saboda haka kafirci na da suke maimaitawa Allah madaukakin sarki yace qatalahumullahu Allah wade da su Allah wade da su annabi fakul ta yaya ake karkatar da su da ƙarya al-ifku shine ƙarya yufaku anhu man ufik ana karkatar da wanda dama shi mai son ƙarya ce kaza akwai wanda ke son labari ko da na ƙarya ne ya ji wanda mai wanda zai masa daɗi a rayuwarsa wa an ce ana jefa ƙuri'a wani kansala ya zo gefe da Allah dan gaya mun labari muna ko na ƙarya ne ma dai kace ni ne akan gaba za ka ce ranka dai kai ne akan gaba so labarin da yake so ya ji shine labarin da zai faranta masa rai ko da gaskiya ne ko da ba gaskiya bane shi yasa aka ce anna yufakuna da ta yaya ake amfani da ƙarya a karkatar da su kuma duk mai son ƙarya ko labari wanda zai masa daɗi ko da ƙarya ne to da mutum fa zai ya shirya da mutane ɗaya daga cikin matsalar da shugabanninmu yanzu suke fama da shi kenan da gwamna da ministoci da waye da shugaban kasa da su duk wasu shugabanni yanzu Allah madaukakin sarki ya jarrabe su ba sa samun masu gaya musu gaskiya tare da su kowa zai mulmula magana da zai daɗi na airan ka daɗe kaza kaza kaza ne sai dai ta kwabe ya fahimci cewa kaza wallahi ba sa zuwa su gaya musu gaskiya nadir za ka ga an samu gwamna an gaya masa gaskiyar al'amari ko kwamishina an gaya masa gaskiyar lamari ko waye an gaya masa gaskiyar lamari saboda idan ka gaya masa gaskiyar lamari na farko ba zai karba ba ba dole ne ya karba ba shi ma kansa don haka su suke contributing a zuwa faɗa musu abin da ransu yake so na biyu kuma mai yiwa ya ce kai din adawa kake yi da shi sai ya kulla da kai na uku kuma yiwa abinda mutane in su zo gunsa suke samu kai ko ba ka samu ba to tunda kai dama ka je da niyan samun wani abu ne sai ka sai ka mulmula abin da ransa yake so sai ka bada masa ya mulmula abin da kake so kuma ya baka sannan ka tashi kai tababunka to kaga in shugabanni sun zama a cikin irin wannan yanayin to hakika gyara yana da wahala saboda me ana amfani da ifko a juyar da su ba za su taba ganewa ga shaidan da suka sauka su suna cewa kaza kaza kaza da sauransu suna nadamar wa'insu abubuwan to duk wanda kuma ya zama zai yi amfani da ifku wajen tafiyar da rayuwarsa to kaga fa baya cewa Allah ya katalahumullah yace Allah wade da su Allah wade da mutumin da baya tsauka gaya masa gaskiya me yasa sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya da shi ya zama mahaddatan alqur'ani masu ilimi da basira da sanin hadisai sune yan majalisarsa saboda koyaye kuskure take za su gaya masa haka yake so kuma to gaya masa gaskiya a gabansa ya zaburo zai doke uya na tibin hisin dan uwansa yake ya amiral mu'minin inna allaha ta'ala ya qul kuzul afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahil wa inna hadha la min al jahilina mai riwaya ce fa wallahi ma jawaza ha umar hina talaha ga abinda Allah madaukakin sarki ya fada kai hakuri idan jahili ya zo ya wauta ka kyale shi ka yi haƙuri wannan yana daga cikin jahilai ba su iya magana ba sai na masa dawo ya zauna da kwasa kan wallahi ransa ya ɓaci sosai zai taushe wannan mutum sai ya zo ya zauna mai rawa ya ce na rantsa da Allah Umar bai tsallaka wannan ayan ba lokacin da aka karanta masa to kaga shugabanni ma dama ba za su so masu faɗa musu gaskiya su zo kusa da su ba to masu faɗa musu gaskiya tabbas nesa za su yi da su idan ku suka yi nesa da su to masu faɗa musu abin da ransu yake so ne za su zo tare da su duk wanda Allah ya jarabe shi da shugabanci ya kamata ya nazari akan wannan lamarin musamman a irin wannan yanayin wato kenan da muke ciki Allah madaukakin sarki sau to mu jama'a ittakazu اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله مرحبا كيف كيف اتخذوا أحبارهم hakika sun riƙe manya-manyan malamansu wa ruhubanahum da manya-manyan bayan allansu arbaban su zama wato kenan ubangijanni su zama wato kenan ubangiji ne a gare su mun din lahi kuma bayan Allah madaukakin sarki sun dauki malamai da bayan Allah su zama musu arbaban wato kenan kal arbabi kai ne kita hatta idza ja'alahu naran ay hatta idza ja'alahu kannari kenan ko har sai an sa shi ya zama kamar wuta amma sai cire wannan kafu tajwidi sai ta hatta idza ja'alahu naran kala tuni ko yau wannan kuma sai yace ittaka zo abarhum wa rubanahum arbaban sun dauki malaman su da bayan allansu su zama arbaban ubangijanni ai ma'ana kaman ubangijanni a gare su yawan ce a habar jam'u hebron hebron malami wanda yake da ilimi yake da basira yake bubbugar da wato kiran ilimi shi na ake kiransa hebron yana da ilimi ya san abin da yake gwargwadon wato kenan abin da dinsa sadaka kalma ce wanda ake amfani da ita jam'in su shine wato kenan a habar saboda tsananin amfani da ake da kalmar na a wajen ilimi har tawada ma ake ce mata hebron tawada ma ake kiranta hebron babban malami ce abdullahi dan abbas a ce masa hebron umma malamin wannan al'umma din saboda wato kenan iliminsa amma in ce ruhuban jam'i ne na rahib rahib shi kuma bawan Allah wanda yake kwana yana sallah ya ine na azumi ya kwana yana sallah ya ine na azumi kullun da tarbiya hannunsa yana ta buga zikiri da zai sauransu duk in kaga ki dai kaga siffar mutum ne addini amma ba dole ne ya zama ilimi ba ba dole ne ya zama mai ilimi ba saboda idan ya kame kansa a cikin irin wannan yin kamewa to su kuma awamawa mutane shine suke gani malami don haka duk abin da yana addini za su yadda saboda kame kansa kullum yana masallaci kullum da carbi a hannunsa yana ta abinan kwaskwas kullum yana ta sallah da sauransu yana azumi kaga sifa ce duk da mutanen kirki amma fa in ya tambala magana ba dole ne ta zama ta dace da shari'a ba saboda yana da karancin ilimin shari'a din mun gane wannan za ta iya zama abin wannan mutumin da aka yi mana magana mutumin da ya kashe mutum ɗari ɗin nan da ya zo gurin wani rahibi ko ya tambaye shi na kashe mutum ɗari in na tuba Allah zai karba ce haka Allah tsoron ka yake haka kawai zai karbi tubanka wala ba zai karbi tubanka ba ka je ka karasa haukar ka kawai sai ya kashe shi ya cika mutum ɗari amma da ya je gurin malami mai ilimi sai ce masa Allah maɗaukakin sarki zai karbi tubanka yanzu ma bar garin kamar wannan gurin yan shaye-shayen da wurin yan sace-sace da wurin yan kaza-kaza tafi gurin mutanen kirki ka je ka yi ilimi kai addini kuma Allah ya karbi tubansa kaga wancan mutumin kwafsi yayi amma fa shine rahib mun gane wannan shine yake kwana yana sallah shine yake kwana yake yake abin nan to wayannan abu mutane guda biyu dukkan su za su iya zama matsala a al'umma da malami mai ilimi da wanda ya kame kansa yake abin nan wani mawaki yana cewa wa hal afsada dinu illa muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha babu wanda ya bata addini face masu mulkin da ba sa san a gaya musu gaskiya sai dai a gaya musu abin da rasu yake so wa ahbaru su'in da malamai masu ilimi amma miyagu wa ruhbanuha da kuma rahib bayan Allah wanda wayannan mutane uku gaba daya sai zama target din su shine duniya to wannan sun zama matsala sosai fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku ka gani babban fasadi shine ka samu malami mai ilimi amma bai tsaye da kafarsa ba ba kafarsa ba ta tsaya ba akan harkar neman duniya kaga harkar neman duniya zai buga nan zai karkata nan zai buga nan zai karkata nan ya kasa tsayuwa ya tsaya da wannan kima ta ilimin alimin mutatukun kenan amma wa akbar minhu wanda ya fi shi girman barna kuma jahilin mutan sikun jahili mai kokarin ibada ya kame kansa akan harkar ibada kullum yana masallaci kullum yana duk abubuwa na addini zaka ganshi a gurin amma fa gaskiya kwakwalwarsa bata cika da ilimi ba sai malam ya ce huma su wa'annan guda ne guda biyu fitnatun fil alamin adimatun wallahi babbar fitina ne a cikin talakai awa liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku ga wanda yake koyi da su addini wannan malami mai bazo bazon nan shine malamin ka ko ka hadu da fitina addini domin zai iya karkata a ko menene in ya ga kudi ko kuma in ya ga daukaka ko in ya ga menene musamman in ya zama malami yana son daukaka to Allah madaukakin sarki ya fi jarabarsa da wannan yana son abinda ake sakawa na zamani ya saka motocin da ake shiga ya shiga inda ake takawa ta domin mutane kuma sun dauka wannan shine daukaka malami yana da babban mota yana da babbar kaza yana da babbar kaza da katin rawani yana da babban kandiri a hannunsa da sauransu sun dauka shine daukaka ko abdullahi bin ali husaini bin ali yake cewa yake cewa yake cewa وما زهد التقي بحلق رأس وليس باللبس أسواب جلابي ولكن بالهدى قولا وفعلا وإدمان التكشي في اللحاظ زهد من صورة الله باوي أسكي كيني با أي تلقبو ko a sako manyan kaya ko a riko carbi ko a yi menene menene a a walakin bil huda qawlan wa fi'lan maganarsa da aikinsa su zama suna kan shiriya wa idmanu takashi kuma kowane lokaci zama a cikin tsoron Allah madaukakin sarki yake to yanzu wannan matsala su yahudawa haka suke malaman su ai muna magana akan yahudawa ne ko da kuma nasara malaman su sai suka zama suna amfani da addini suna ci da addini kowane malami miliyoniya ne kowane malami babban mai kudi ne kowane malami abin girmamawa ne a jagurin jama'a don haka akwai haraji da suka sassaka wa mutane duk sallah akwai abin da za ka kawo amala duk kaza akwai abin da za ka kawo amala in an maka haifa akwai abin da in an je gidan kaza a maka suna akwai abin da za ka kawo amala in za a maka kaza za kullum malamai suna zaune sai dai ana ta kawo musu kuɗi don haka kaga sun fi karfin kwasu ba za su tafi nema boko kai ma za ka kawo wani ma zai kawo wani ma zai kawo wani zai ko naira goma goma ko ka kawo duk jama'an nan gudun nawa za a tara gobe ma haka jibi ma haka to wannan shine halin da musulunci farkon zuwansa ya sami yahudu da nasara a kai ruhuban ɗinsu haka suke ahabar ɗinsu haka suke don haka a lokacin da salman al-farisi ya ce zai tafi neman addini na gaskiya ya zo kasar yaman ya kasar sham ya samu wani babban malami na kirista saboda salman faris a faris yake wuta suke bautawa aka nuna masu cewa wautan wuta ba shi bane mai kyau zai je nemi din hanif ya tafi kasar yaman sham kai ya zo ya samu wani babban coci ya je ya zauna a gurin ya yi musu bauta na tsawon lokaci ya samu babban malamin ya mallake masa da ƙarshe nuna masa cewa wallahi ga abin da ya fito da ni ya ce wallahi ba ka samu yanzu wanda za ka sami mai gaskiya domin ya gano cewa shi wannan babban malamin cin kuɗin mutane kawai ke yadda masa malami mai gaskiya da ya rage sai kaje gurin wani ya sake barin guri ya tafi wani guri ya sake barin gurin ya tafi wani karshen ta su wa'anda ake hada su wasu addini su suka kama shi suka sar da shi ai bai zo madina ba sai a matsayin bawa da bawan yahudawa ya zo shi duk inda ya je shi ya samu kiristoci a wannan lokacin manya-manyan malaman su sun zama macuta kuɗi suke ci na mutane ana ta girma masu ana ta kamba masu ana ta menene da sauransu da ƙarshe har Allah ya kawo shi Madina a matsayin bawa da ƙarshe sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ya zo ya musulunta to irin wannan halin malaman Kirista suke ciki to malaman Yahudawa ma haka suke ciki don haka mutane suke sun fi karfin kowa don suna da kuɗi haka Allah maɗaukakin sarki yake zargin su a nan cewa su yahudawa da nasara sun riƙi malamansu da bayan allahnsu su zama kamar ubangijani saboda duk abin da suka faɗa ko ƙarya ne za a yadda ai malam ne ya faɗa ai malam ne ya faɗa mun gane wannan to wannan halin da suka samu kansu a ciki kenan a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da adi bin hatim da iya zo gabansa da salim a cikin abin da cross sai ce masa ka cire wannan ka jefar da shi sai karanta masa wannan ayan da muke karantawa annabi sallallahu alaihi karanta masa ita ai ba ma bauta musu Allah madaukaki sarki kuma ya ce sun dauke su kaman ubangijanni ko har ma aka cire kafu tashbihi yace ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban bai ce makal arbabi ba an cire saboda ya zama me tashbihi baligi ko tajbihi baligi ka ce aliyu asadun aliyu zaki ne kawai ka ce da kafu tajbihi ka ce da mushabbahu ka ce amina ne ka ce da wajahu shafi ka ce da adatu tajbihi ka ce wajahu shafi ya zama tajbihi baligi kawai ali zaki ne baka ce aliyu kaman zaki a wajen jarumtaka ba suraka Allah ya ce ita ka zo a barin gurbanu arbaban kashi Allah ya tabbatar ya ta amuwa haka wani ce ai abin da yasa aka ce kun yi hakan din in sun halal in sun faɗi halal abu halal suka ce haramun ne kuna bi yace eh wannan kam in sun faɗi abu haram suka ce halal ne kuna bi yace eh wannan kam saboda ba sa tsallakewa maganganun malaman ko gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to wannan matsala halin da suka samu kansu a cikin nan al'umma musulmi ba su tsallake wannan matsala ba halin da muke ciki yanzu yau a duniya gaba ɗayanta sai dai wa'anda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su abin da ya faru da yahudawa yana nema ya faru da mu shi yasa za ka ga malamai sun yi kuɗi yasa za ka ga malamai suna samun daukaka ni din nan na tabbatar akwai wanda muke tare da su agunmu suke zuwa su kai karatu amma yanzu na rantsa da Allah motar da yake shiga ko sarkin da bai shiga cikin wannan motar wallahi tallahi ba za a daina masa ba kuma girmama shi da ake yi wallahi ko sarkin da ba ake masa wannan girmama zai ce an girmama shi sun yi kudi sun yi komai da komai ba don koma saboda ko babu karatun akwai wani abokina a gure yake cewa wallahi akwai kalifa yanzu haka haliyan kalifa wanda ke shi da babban kalifa na ranka da Allah idan larabawa suka zo tunda duk Najeriya ko ko ina ana zuwa ziyara kowane lokaci kuma duk masu ziyarar nan kuɗi suke kawowa wallahi yace idan an zo larabawa baki suka zo Allah sai an yi interpreting din maganansa da larabawa don bayya jin larabci bayya ji kuma shine kalifan addini kuma duba ganin zai faɗa fatawa zai bayar to ina fata wanda za ta dace da addinin musulunci kuma sun zama miliyoni sun zama kudi sai abin da suke so su yi su faɗi komai da wanda ya dace da wanda bai dace ba na san zuciya ɗari bisa ɗari mutane kuma suna biya kai alawar musulmi shiga cikin wannan yanayi na don koyo saboda muna son dukiya muna son menene shi ko kungiyoyi muke da muke abin da duk lokacin da daga malami ba zai iya kaucewa kungiya ba saboda kungiya tana sponsorin din rayuwarsa kungiya tana sponsor din rayuwarsa wallahi ta karkata nan dole nan zai karkata in kungiya ta ce karkar in ba haka ba kuma wani jahili ne ya ce mun cire ka kana malami fa wani malami ya ce je ka ai baka zama yanda kake bane ka zama ka sifata a yadda kake mana ka gani ba wanda ya nada ka da haka ba wanda ya cire ka to saboda haka matsalar da yahudawa suka samu kenan idan ku mun kai wannan matsayin to wa'annan mutane zamu mai da su alloli ko kuma zamu mai da su kaman wato kenan alloli a matsayin su na malaman addini wanda haka matsala za ta iya faruwa da mu kun ga Allah madaukakin sarki ce ta kazo ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah sun riki wato kenan malaman su da bayan Allah su kaman ubangijanni koma bayan Allah madaukakin sarki domin wani lokaci suka yanzu ne mutanen da suka zo suna cewa suna daukar wani malami sace masa lam yalid wa lam yulad ba agun malami suka koyi wannan ba ba agun malaman ne suka koya musu haka ba su kuma suka zo suke fitar da shi fili ko ni da kunne na na taba jin wani shehi wallahi tallahi da kunne na ji ba ga ya maka ba akasar na ji ba gaba da gaba man to man discussion yake cewa duk tsuran da zai fito shek wani ya san shi babu tsoro da zai tsoro kwaya ɗaya annaban kaban kasa a kewayen nan fashe wannan malamin kuma malamin fa na zamaninmu ne yana da ransa a lokacin da ake wannan magana din kowane abin da saboda tsananin tauhidinsa malam wani kuma duk abin da yake cikin alkur'ani babu abin da bai sani ba na ilmin qur'ani zai yi hakan nan wasu idina abubakar baya tambayar mutane wasu abubuwa idan matsala ta zai kan tara sabai ce menene za ku ci akan wannan sai idina umar tara sabai ce kafi su sanin alkur'ani a yanzu a ce a zamanin asan mutumin da babu abin wato ilimin Allah ne fa gaba daya a ce wani mutum ya san shi kuma ana ce akar makallahu ana ce shehi ana ce bidin sauransu to saboda haka wannan aya yanda yahudu da nasara ba su tsira a kanta ba to ana jiya tsoron al'ummar musulmi wato kenan matsala akan wannan don haka shi yasa malamai suke ce mana ba a da'a a malami sai akan gaskiya wala yudahu alimun fil badili wal haqu maqbulun walau min jahil wal masih ibn maryam sai kuma sun dauki masihu dan maryamu shi ma a matsayin wato kenan Allah kaga a baya ya ce sun ce dan Allah ne yanzu kuma ya ce sun ce shi ma wato kenan Allah ne saboda yahud nasara inda Allah madaukakin sarki jarabe su a cikin wannan suna cikin dalema ba za su yaga su ce maka God the Father God the Son Holy Spirit ina ji maka za su ce maka shi ma Isa shi ma ubangiji ne za su ce dan ubangiji ne za su ce kuma shi ma ubangiji ne da sauransu ko a cikin da sunan ubangijin Yesu almasihu ko kuma su ce uba da ko uba uba uba mena Allah da da Allah uba kaga duka sai ka rasa to menene wato kidan guda daya Allah madaukaki sai sun dauke Isa dan Maryamu shi ma a matsayin Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida amma fa duk wannan zababben da suke ba a umurce su ba face su bautawa Allah kwara daya su bautawa Allah madaukakin sarki waya daya idan yahuda suna da allansu nasara suna da allansu nasara allolinsu guda uku ne mako god is the son god is the son god is the father holy spirit allolinsu guda uku ne mutanen maka suna da alloli a cikin dakin kaba ma suna da 360 gidan kowa da allah aljifin kowa da allah zai tafiya zai sa karamin allansa a cikin aljifinsa ya tafi da sauransu sauran al'ummu kowa da nasa kowa da nasa da sauransu to in dai har haka zai zama ai kaga kenan Allah ba su da iyaka amma fa abinda aka umurce su zama sun yi shine su bauta Allah kwara daya domin Allah kwara daya shine duniyar nan da abin da ke cikin ta kuma shine ya ba kowa abinci iskar da muke shaka shi ya bayar ruwan da muke sha shi ya bayar abinci da muke ci shi ya bayar kuma shine matattara za ta koma zuwa gare shi domin shine allazi yuhyi wa yumit ko shine yake rayarwa shine yake kashewa in an koma ultimate god zuwa ga Allah madaukakin sarki zai kasance da haka shi ya kamata a bauta masa la ilaha illa huwa babu abun bauta da cancanta sai shi la ilaha illa huwa babu abun bauta da cancanta ko bi haƙin kenan ko da cancanta sai shi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki amma ya shirku na ga barin abin da suke shirka da shi suna shirka da Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsarkaka gabarin wannan abu shirkar da ranar lahira za a kira su da su da abokan gaban nasu abokan da abubuwan da suke bautawa din da su da su kowa zai bar'anta wato kenan da dan uwansa to mu ji alaran mu يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله ما دوكا جندر كي يريدون أن يطفئوا نور الله suna nufin za su wuce hasken Allah ne bi afwahim da bakunansu wannan damiri yana komawa kan wa'ancan da suka dauki kansu a matsayin malamai da kuma bayan Allah suke amfani da wannan damar wajen hana mutane bin addinin Allah domin yahudawa sun hana mutanen su bi annabi sallallahu alaihi wasallam tarewa suke har ma zama suke har ta kai ga sukan harrafa littafin Allah din su goge wani abu su canje wani abu duk siffofin da bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana a Madina duk siffan da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ne alaman bayyanansa ne za su goge da hannunsu saboda karin talakawan su gane ballanta nasu bi kaga suna so su buce mutane su hana su fahimtar addinin Allah madaukakin sarki ce sa Allah madaukakin sarki ya zarge su ce falima taktu falima menene fawailu lil ladina yaktubuna kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi Allah ya ce bone ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu su ce wannan na Allah ne sun goge suka sa wata kalma suka ce kuma haka Allah yake nufi ko yaktubuna alkitaba bi aidihim suna rubuta takarda a littafin Allah su goge wani abu sa wani abu da hannunsu su ce haka na Allah ya saukar da shi kuma ya kuna hada min inda lahi amma me yasa suke haka da shi tarihi samanin kalilan saboda kar jama'a ta watse mutane su ci gaba da kawo musu abin da suke kawo musu kaga kenan sun yi amfani da wannan sun hanyar Allah sun rushe maganganun Allah sun kange mutane ga barin fahimtar addinin Allah duka saboda personal interest su saboda girman su da daukakan su kar girman su wato kenan ya zama ya ya faɗi duk mutumin da yake neman girma man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'an Allah wa da kuke saki duk wata daukaka a gurin sa take in Allah ya yafa maka barban daukaka ta yafu idan Allah bai yafa maka ba ka jawo shi da karfi ka yafa wa kanka watan zai yayi zai yayi saboda haka Allah barakwai zai ce yuridun ayyufi nuna Allah bi afwahim da bakin su suke amfani kuma suna amfani da wannan su hana talakawa fahimta su kawo commotion su kawo wato kenan rashin fahimta a tsakani duka wayannan da bakonan su suke yi a wannan lokacin don su hana mutane fahimtar da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman wato kenan a cikin garin Madina kamar yadda wato kenan mushrikai suka yi a cikin Makka wa ya ballahu amma Allah ya ce san bai yarda ba kuma ba zai haƙura ba illa an yi timma nurahu sai Allah maɗaukakin sarki ya cika haskensa cap cap cap cap cap cap wato kinan musulunci sai ya kai inda ya kai sai ya kai inda ya kai abin da zai baka mamaki shine kamar yadda Michael Hart yake cewa ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin number one a matsayin most influential person tun da aka yi duniya har ya zuwa lokacin da shi michael hort ya rubutu ya zaɓi mutum 100 it is the 100 most influential people a duniya to sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine number one ya ce dalilin da yasa zabe shi duk da shi kirista ne kuma yana bin masihu kuma bai sa masihu a na ɗaya ba saboda shine ya ci nasara nasarar da duk wani abin da yake taimakawa a ci nasara ba shi da shi ba shi da kuɗi bai makaranta ba bai da bai da ilimin boko ba shi da ilimin arabiya bai shi da shugabanni wanda suke goya masa baya masu mulki bai da masu kudin da suke goya masa baya bar shi da gata in fact ma maraya ne duk wani abin da shi ne ake samu a ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da shi a wani lokacin shi ba malami bane tunda bai makaranta boko ko arabiya ba shi ba mai kuɗi bane tunda ba bashi da komai shi sarakuna da shugabanni duk sun ƙi shi ma kawai kokarin suke su ma danne shi sannan babu mai taimaka masa a hakan din Allah maɗaukakin sarki ya ba shi talakawa da za su taimaka masa har ya kai ga ya ce wannan shine number one number two ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara mafi yawan nasarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani a yada addinin musulunci kusan duk influence ɗinsa ne shi ɗaya ya ce kamar annabi isa daga st paul da st barnabas da waye wanda suka fito da gospel din nan wannan disciples sun sannan hawariyin da suke tattare da shi su ne suka yada addini yau ba za ka taba jin an ce bible na annabi isa ba amma akwai bible na barnabas akwai na paul akwai na wane ne gideon ne ko luka ne luka ko linjilar marcus linjilar luka linjilar barnabas linjilar duka gospel according to luke gospel according to barnabas gospel according to haka suke ko ba haka ba don haka su suka yada addinin ba annabi isa alaihi salatu wasallam amma amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai duk inda ka tafi qur'ani daga bakarar sa har nasa sai shi ya kawo shi duk hadisai maganganun sa ne saboda duk wanda zai yi wani magana sai dai sharhi akan fahimtar sa da alqur'ani ko ya fashi akan sharhi akan fahimtar sa da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka har da fasan influence na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada addinin musulunci ka gani to don haka Allah ya ce yaki sai ya cika hasken sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya zama duk duniya ba wanda zai iya tinkaransa da ya bar mutanensa mutanensa sai da suka kai musulunci duk inda suke a iyaka rayuwarsu ba su tsaya ba sai da suka kai duk iyaka inda za su iya kaiwa addinin musuluncin nan har ga shi zuma na itinakinsa kaga Allah madaukakin sarki ya sai ya cika addininsa kuma wani abin da zai baka mamaki dangane da yaduwar addinin musulunci shine ba sai lalle malami ko mai mulki ko mai kuɗi ne yake yada addini ba a'a walakancaccen mutum talaka ba zai iya yada shi zai iya yada shi domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniyar nan ba za ta kare ba har sai an kai matsayin da lam yabqa baitu madarin wala warabari illa adkalahu Allahu al-islam duk duniyar nan sai zama babu gida na beni ko gidan kara sai musulunci ya shiga sai musulunci ya shiga sai ya ce bizin azizin au bizin zalilin ko da karfin mai karfi ya kai musuluncin da gurin da karfi ko kuma raunin mai rauni ya kai musulunci wato gurin sai na ga wani documentation da aka yi cewa nan gaba kasashen turai musamman faransa da ingila da sauran kasashen turai din nan nan europe din nan country da sun gaba daya nan gaba kusan kowace kasarsu a gaba yaran da za a haifa wadda ka ga 70% ‘ya'yan musulmi ne wani ga 45% ‘ya'yan wani ga 50% wani 60% saboda ka yanzu hasashen da ake shine cewa yara da za a fa na gaba a kasashen turai kusan musulmi ne za su fi yawa amma waye kai wa addinin musulunci da suka zo suka kawo musifa a kasashen larabawa suka takura kashe-kashe yawa larabawa talakawa babu jin daɗi suka dinga tsallakawa suna shiga ƙasar turan aisha na za su je su yi ko wani wankin motar mutane zai je yi wani kuma bawa zai zama a gidan wa'insu wa'insu mene ne amma dai sun shiga ƙasar turai in thousands inda ne ta yi ma wasu su zama kiristoci wasu kuma su zama yan shaye-shaye amma kaɗan daga cikin sunan yanzu su suke fomfin addinin musulunci a cikin ƙasar turai kaga ta inda ba su tsammani kenan na haka wai aballahu illa an yi tumma nura yanzu halin da ake cikin nan wallahi yaran da ake amfa ake aifa a kasashen turai na farko su ba su haihuwa ba su haihuwa su kuma can sun je suna haihuwansu sun je da mazansu da matansu suna haihuwa kuma yanzu za su zama 'yan ƙasa ne citizen by birth haka ne su kuma nan ba su haihuwa yawa shi dama daga shi sai dansa guda ɗaya su kuma sun zo musulmi ne da shi da matarsa talakawa ne suna wanke mota suna sharan gida suna haifi yaya bakwai nan gaba na adadin yaya kuma aka ce alkuwatu lil kafir nan gaba wanda ya fi jama'a shi zai fi karfi saboda haka Allah madaukakin sarki yana shigar da musulunci inda ba su tsammani duk da gaban da suke da yakansa da suke da kuɗi dukiya da suke yanzu sun gano cewa wallahi sun fuda cikin su da wuka sun fuda cikin su da wuka don haka shi yasa Allah ya ce wai aballahu illa an yutimma nurahu wallahi Allah madaukakin sarki ya ki wato kinin sai ya cika addinin sa walau kar halwa ko da kafirai ba sa so ko da ransu baya so ransu baya so kam tabbar ba za su so haka ba saboda daukakar musulunci kaskanci ne a gare su to mu je malam هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله مدوكاكين sarki shine allazi arsala rasulahu wanda ya aiko da manzonsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya aiko shi bil huda da shiriya ta haka kenan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tattare da shi shi ya shiriya idan mutum yana neman shiriya to ya nemi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda kace za ake mamakin mutumin da zai bar shiriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shiriyar wani mutum daban wani ma za ka samu cewa malamin na wannan zamanin namu ne shekara dubu da barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ya kawo shiriya yau ka bashi ka kama wani mutum da banka cewa shine shiriyar ka saboda wata kinan tsabar kidima da dibguwa ya aiko shi bil huda wa dinil haq da kuma addini wato kenan na gaskiya kenan addinin musulunci shine addini na gaskiya domin shine addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan kaga ayar bata inkara akwai addinai ba akwai addinai kace kace a duniya amma wane ne na gaskiya shine musulunci inna dina inda Allah al-islam wa man yattabi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu duk wanda yayi wani addini da ba musulunci ba Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai karba masa ba ko yawwa amma me yasa Allah madaukakin sarki yayi haka li yuzhirahu ala din kullihi dan ya bayyana da shi akan wato kenan dukkan addini izhar yana da ma'ana kala kala na farko dai ya bayyana kowa ya san shi shi ma izhar ne kuma sai ya fi bayyanuwa akan sauran addinai yanzu ko a kasan turawa kafin ka jana maganar kiristoci ko addinin kirista sai an yi maganar musulunci ko da za a faɗi mummunan kalma a ce ko da a ce 'yan ta'adda yan ta'adda yan kaza kaza kaza amma dai ana intisabin dinsu da musulunci da haka ce ce ku ce da ake yanzu in dai a addinance ne a duniya baki ɗayanta to wadda ake akan musulunci ta fiwa a ko'ina in dai a addinance ne kaga Allah madaukakin sarki ya bayyana da shi sannan kuma izhar yana nufin karfafawa Allah madaukakin sarki zai karfafa shi akan addini wancan hadisi da muka karanta lam yabqa baitu madarin wala wabarin illa adkalahu Allahu al-islama bi izza azizan aw bi zilli zalilin din nan yana nuna cewa musuluncin zai mamaye duniya a nan gaba ko da an ki kola an so ko da kuma na wani lokaci ne wato kenan sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi walau kana hal mushrikuna wanda kuma ko da mushrikai ba su abin nan bare mushrikai da kafirai kusan duk abu ɗaya ne wanda ko ba tikrar bane yawa mushrikai wa'anda suke da mummunan aqida da ba su ma da addini na sama su ma akwai makircin da suke don rusa addinin musulunci yahudawa da nasara akwai makircin da suke suma don rusa addinin musulunci saboda da wa'ancan da wa'annan koran su yana so koran su baya so musulunci Allah madaukakin sarki sai ya daga shi ta mu jama'a na to to lokaci an ce mana lokaci ya ko za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya ganin da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum